sauri wa yi ƙazu wa sinan da kuma faɗakar da wanda yake cikin bacci
in ƙulta in ka ce kasiran ma na rafi tudin ahmadiyya da yawa muna gani a littattafan 'yan tijjaniya wanda lura da tijjani cewa wuridin nan na tijjaniya murabbin wahada shi kaɗai ya isa ya tarbiya shi kaɗai an riƙe shi ya isa ya tarbiya yadda ibn baba yake faɗa ilam bi anna zikra hazal wardi wurdi najun ila al-wusuli aynan yahdi
bayyana na zalika to muna so kai mana bayanin wannan ji a zai da ibada mafi fitowar magana wa da ɗaya da mafi taushin nuni
kulit sai in ce ma la ya tufa an abu ne wanda yake ba ɓoyayye ba cewa muridi lamma ahadalla yayin da yawa Allah alkawari musu cewa zai cika da alkawari allazi ahada alayhi shaykhu wanda ahada alai shaykhahu yau shayinsa alkawari a kansa sa'ata mubayati wakacin da ya tafa da shi wanda zama fi sirki wakacin da ya shiga a cikin tsarinsa tare da ma'aikatan da ya kullu da igiyar shehin nasa ya yi tuwaɗi sai haƙiƙa shehin a haƙiƙa shi muridin ta kiran shehin haƙiƙan muridin sai ta kiran shehin sayidi ya shugabana ana maribin ni mara lafiya ne maraban ma'ana cuta wadda take ma'anawiya ba ta jiki ba wa an ta ɗabibin amurari albiyati kai ko kai ne ma- maganin cutoci na zukata walakar ma'ari kana da cikakken sani da yadda ake bi a yi magani wala ta shawufali ba ni da wani hange illa lima ya ribi min hawa sai ko ga abin da zai zo ta wajenka ba na neman in samu wajen wani ka isan min
wa kada a rasu duku hakika ina nufin in samu shiga ga halarar sannai wanda suke koyayyo wala ma'arifa ba ni da sani da kwazazzabanta da irin yadda ake bi a haɗa shiga ka kuzbi ya ji ina roƙonka don Allah ka kama hannuna don Allah a jaba wuri sanu sai halin shehinsa ya amsa masa idan dai kana son ka shiga halara ta tsarki halarar ubangiji to wajibi ne ka fara sabunta tuba tsantsa soyayyen na din wanda tuba ita ce nadama shardin ikilali da sharaɗin curuwa daga laifi wa nafi da kore tabbata bisa zunubin ah, bisa laifin wa raddil mazalimi da rabai da duk abin da ka cuci wani wata lafi ma amkana ta lafi da riskar abin da riskarsa yake yiwuwa sun masu daga firillah sannan ka nemi gafarar Allah daga abin da ka sani daga zunubanka ka ce har sau ɗari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah fi kulli maratin duk sanda za ka ce astaghfirullah istahabiyar amalan kasan ka halarto da wani abu na musamman da kai wanda yake ba daidai ba da za ka tuba da gare shi ta astaghfirullah min al-kazibi astaghfirullah min an-namimati astaghfirullah min al-hiyanati astaghfirullah min adab al-wafa'i bil ahdi astaghfirullah min akali al-harami duk dai astaghfirullah din da zaka faɗa ka ringa hango wani abu da lalle zaka yi wa Allah alkawari akan zaka bar wannan abin da fil ma'ana a ma'ana kana cewa a gaba ɗaya kana cewa ina neman Allah ya gafarta min daga baki ɗan zunuban da suke a filin ina neman Allah ya gafarta min daga laifuka na ɓoye ina neman Allah ya gafarta min daga zunuban da ne daga baya ina neman Allah ya gafarta min zunuban da ne mabambanta ina neman Allah ya gafarta min daga manyan zunubai ina neman Allah ya gafarta min daga sa- ƙananan zunubai ina neman gafarar Allah ma daga abin da ban sani ba ina neman Allah ya gafarta min daga abin da nayi na sai nayi haka dai haka kai cikar ɗarin shi yasa istighfarin nan da za ka yi ka ringa dubo akan me kake istighfarin ba wani harfar istighfarullah sama shi kenan a'a akan me akan me kai istighfarin to idan ya ba da istighfarin nan ɗari sai hana rashehin su ta kiransa al'ana ta kallata an raza'in tun da ka yi istighfari Allah ko ya faɗa in dai ka yi istighfari yana gafarta ma wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah tunda ka yi istighfari to ai kawo ka kubuta daga kaskantattun dabi'u wa azalta qullata zulmati ka dauke tufafin duhu zulmati
wata sai ka an watarsa ka ta ta cancanta a ce ka yi ado da siffar ma'abuta cika adon ma'abuta cika shi yasa abin da yake wajibi a kanka yanzu ka waiwaya ka koma ka yi yabo ga wanda yake wasu ɗaka a duk wani alheri da duk wani asiri da duk wani haske wanda duk wani alheri da zaka samu sai ta hannunsa duk wani asiri da zai bayyana gare ka sai ta hannunsa duk wani haske da zai bayyana gare ka sai ta hannunsa wata allaq bi azyani karate da gezarsa shine mai rabo da arziki na fili da na ma'ana inna ma ana qasimu wallahu almu'di ala kulli mahluk ga dukkan halitta sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka faɗa har sau ɗari Allah sallallahu alaihi wasallam kai salati ga annabi har sau ɗari ta halle ka bayan kawo finta daga wancan aibobin wanda ka goge su da istighfari tushe hisa nafsaka bayan ka kaddara kanka alhali kana cikin matukar jin kunya wal hashamati da jin nauyi ka kaddara kanka cewa kana halar manzon Allah ta musamman sallallahu alaihi wasallama a wanda yake yana kan wata kujera ta haske abin yi wa kambi da kambin kyau irin na wajen ubangiji na tabbas cewa duk salatin da kai kana neman tastamin domin sirrin hasa kana neman ya kare ka da wani asiri na musamman kana da kana sifantuwa da siffa ta ado wadda take tafi daukaka wa arfa tafi daukaka daga wadda ta gabata azama ce jayi kana halarto da girman alfarman manzon Allah wasana baha'ihi da bayyana haskensa da ɗaukakan matsayinsa da wani wannan mimma ya hamiluka daga abin da zai ɗora ka bisa yin ladabi wanda yake ya dace da matsayin manzan Allah maɗaukaki salatin nan da za ka yi ka yi a gaban manzan Allah ka tabbatar kana yin sa ne ga ka ga manzan Allah shi yasa ka san a gaban wa kake har idan ka gama daga salatin nan ɗari wasirata alhali a shehi yana duban zuciyarka tilkal hulalar sadi'ata yana ganin wannan ado wadda yake mai haskaka nuriya wadda take ta haske allati ta hallabiya wadda shi muridi ya kawatu da ita haƙiƙatu sai haƙiƙa shehi ta ce da muridi ya kai muridi wanda yake mai arziki wanda ya kama shari'a a yanzu ne fa ka bar kansatattun ɗabi'u kai ado da fifice-fifice hujumar zulmani a kusa da duk tsare-tsare na duhu wadda da ka cuɗanya da ita ka sa tufafi na kyau na ubangiji wata nassamta na fahatul ƙurbi wata dani ka ji ƙamshin iskar kusaci da matsowa kusa da halara mai albishir da kai munna ya zo ma amma har yau fa baka gama kaiwa ba abinda kake nema yana gaba fa'azil masu wallahi min alƙalbi ka gusar da duk abin da yake ba Allah ba daga zuciyarka ka kai matsayin da yanzu abin da ake bukata ka ɗauke duk wani abu da ba Allah ba daga zuciyarka wabda in shi ta fana an sarmada farfana yudini ila za karfina ka tsare daga duk wani abu fana an sarmada in kaso garewa na gaba daya na har abada falfana karewa daga duban wani abu ba Allah ba yudini yana kusanta ka ila za karfina zuwa wannan farfajiyar farfana yudini ila za kalfina ba zalika bane ka faɗa sau ɗari ka ce la ilaha illallah wato baitin daga wata kasida ce ko ta wane ne da shehunan musulmanin sai su kawo mana ita ko gaba ɗaya babban shai to ka ce sau ɗari la ilaha illallah wa fi kulli marratin a dukkan marar da zaka ce la ilaha illallah istaharir ma'ana ka halarto da wata ma'ana da a da a baya baka halarto da wannan ma'anar ba ga misali la ilaha illallah in ka ce la ilaha illallah ta farko la musta ka halarto cewa la mustaganin an kulli masuwa ba wanda yake ya wadata daga kome in ba shi ba wala ba kuma wanda kome ma yake bukata zuwa gare shi in- ah, dukkan wani sai yake bukata zuwa gare shi sai Allah
la ilaha illallah wanda wannan shine malaman tauhidi na zahiri suke fara kawowa ko la mustaganin an kulli masuwa wa mutaqirin ilai kullu ma ada illa Allah in kace la ilaha illa Allah kuma ta biyu masalan la ma'budu ka duba ya cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi- da gaskiya in ba Allah ba la ilaha illallah ka sake cewa la ilaha illallah ka dubo la mutafaddil ba mai baya baye da kyautoci da kyautoci da buɗe buɗe in ba Allah ba wa haka za haka nan ne duk la ilaha illallah da zaka faɗa ka dubo wata ma'ana wanda baka dubo a baya ba haka kai ɗari
wa muzajja kana kaiwa ɗari sai ka cuɗanya da cewa Muhammadu Rasulullah alaihi salam ka gama kenan fa iza faragta idan ka gama daga wurudi wa kulli tariqin waridati ka ilayhi zauna kaɗan ka samu nutsuwa don karɓar abin da yake zuwa gare ka daga wajen ubangiji wala taqif ba irin yadda muke ba ana allah allah a gama wuridin a tashi a tafi ko ga bukata ai ba haka aka ce ai ba kana gama wuridin ka ɗan saurara don ka ga abin da za a kawo ma wala ta gif inda aka kace za ka tsaya nan kama qaddamta laka ka gama kaddamta lakal ishara ilai kamar yadda na yi ma nuni zuwa wannan
fa iza sabara al shi yasa matukar muridi zai dore zai lizumci ambatan wuridin nan kad- yanda aka faɗa shi wannan wuridin kadai alabi bisa wannan halin mura'ati tare da lura da sharuɗansa wala tasal falatas al an rubihi an ne falatas al an rubihi kakkai tambayo an rubihi daga ribar da zai samu a cinikinsa na lahira a mafi kusancin zamani alfatu fatahi zai zo masa daga baiwar Allah wanda yake ba zato ba tsammani zai samu tarbiyya tarbiyya ta musamman zai tsaro a cikin tsarin manyan shehu malamai dan uwa in kana da kokonto akan wannan ka je ka gwada ka ɗanɗana abin da mutane suka ɗanɗana ka zamo daga masu hankali masu fahimta maskuman falaisa bi layiƙin maƙaluka hazal misku laisa bi fa'in in kana fama da mura maƙaluka ka ce hazal misku wannan turaren bai da ƙamshi ai bai dace ba ai ba mai mura ba ne yake shaida cewa turare mai ƙamshi ne mai lafiyayyen hanci ne wa atara zan ɗan huta a nan zan ce ma zaƙatin nasu fil hawa fa billahi ya halil hashalatu annifna idan baka ɗanɗana abin da mutane suka ɗanɗana ba a cikin san Allah ya halil hasha dan Allah dan Allah kai da zuciyarka ba komai na so la tu annifna kaka ce mu da muke maso ya zaka zarge mu ba daidai bane ka ce zaka taba mu summa aqulu sannan zan sake cewa sharabil qaumi yadrihi wa man darahu gada bi ruhi yashrihi sharabil qaumi wanda ya dandane dandanan abinda mutanen nan suke sha shi zai san shi abin nan da mutanen nan waliyai suke dandana abu ne da ba su fanta shi za a yi ka gane ba ba wani bayani da za a yi ma ya wuce karatu in kana so ka sani ka shiga hanyar kai ma ka dandana ka ji wanda ko ya san shi sai ya zamo a shirye yake ya ba da ransa ma don a bashi sai ya zamo a shirye yake ya siye shi da ransa To, alhamdulillah akwai tambayoyi ko akwai wannan wala wannan mu zalamu an fusahum ja'uka gaskiya ne aya tana nuna cewa za a je wa annabi ne yana da rai kawai a'a ai ba a faɗa cewa za a je masa kaɗai yana da rai ba yawa aya ta zo bisa idilaki wanda yake son ya kawo kaidi to shine abin da ya ma ya kawo hujjarsa akan kaidi yawa kuma ya nuna cewa ashe abin da manzon Allah ya yi da sahabbai na baya ba zai yi gare su ba yawa kaga ya keɓance wato da faralar manzo ga sahabbai ke ko ko gaskiya ne cewa kissar kutume ba ta da tushe a faɗar wasu ne wanda kissar ta saba da fahimtar shi ne wanda sun saba irin wannan ko hadisi ne in bai dace da su ba to sun ta kokari duk yadda za a yi sai sun rushe shi kamar yadda in ya dace da su sai su ta kokari sai sun inganta shi yawa kuma gaskiya ne wai da imam malik ya ce wani ya kalli kabarin annabi ya yi addu'a shi ma wanda kissar wai ba ta ba ta da tushe a shi ma ai ba tabbas ne malamai sun kawo isnadinta sun kawo a tabbatatta sun kawo tabbatatta kuma in an ce an fuskanci annabi an yi addu'a an yi shirka to Allah ne ya ce da mala'iku su duba annabi Adam su sujjada Allah ya dora su akan shirka kenan ko ko a ba ya kamata a yi san me ake faɗa ko to a wannan hadisi daga Aisha cewa mahaifiyata tana nufin ta ga nayi kiba saboda zan tare gidan manzo sallallahu alaihi wasallam a shi yasa duk irin nau'in abincin da ke sa a yi kiba da take bayan sai ya zama ban yi kibar ba sai da ta haɗu tana ci da ne a fulƙutu tare da nubiyar da biyu wannan ne ya sa ne kiba mafi kyan kiba a to a wannan kenan a ma'ana hadisin kenan kulkutu da lubiyar da biyu ya ce wani lokaci ana kawo hadisi akan ce ha tawili tawili shine an bar isnadi na farko da aka fara tawowa an koma kan waɗanda biyu sai wannan wanda yake nufin itikafin goma ƙarshe daga lamarin yau sai zai shiga da itikafin an ce an so ya shiga kafin faɗuwar rana daga wato ana gobe za a tashi da azumi na 21 wato daren 20 ne lokacin da azumi ya kai sha tara ko sai ya kai 20 din a ai asalin in ya shiga sanda azumin ya kai 20 za a tashi da na 21 ya zama ya daura 21 sai dai in yana son ya zama ya ci kafin nasu ala kulle hali ya kai kwana goma to tunda akwai yiwuwar wata ya zama ya yi nukusa ne kaga sai ya shiga tun daren 20 da wato ana gobe za a tashi da azumi na 20 kenan abu ne na nan kamar shigen kabewa ko kamar dima kamar dima wanda bai kasa girma ba dima wanda bai gama girma ba kasan dima ko a shi ma wani nau'i ne ne amma dai ba zan sa faɗa cewa duk kusan tafiyar su da yawa amma shi kudu kudu dima ne wanda bai kasa ya girma ba ta karfi ta ɗaukin magariya da dacin suka yi amfani da magariya a matsayin kamar sabu yauwa suna amfani da shi saboda yana da kumfa yana da yan kumfa da a cikin ruwan ke za a zuba yawa a cikin ruwan za a zuba amma ba wai ruwan da wanka ba shi ma wannan ɗin za a zuba a ruwa ne yau za a zuba a ruwa ne wanda za a zuba wanki gurje jiki da shi kafin a zuba ruwan wanka yau da wanki mamaci yau kafin wanki mamaci ma da aka faɗa ko صلاة الفاتح الله